الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن ذكر سمنا سنن الترمذي عند muke cikin kitabu salati yau za mu shiga cikin abuwabun wato salatin istisqa'i ne ko yau wa babobi mu kan magana ta sallar sha da fari sallar roƙon ruwa kenan حدثنا باب ما جاء في صلاة الاستسقاء babin abin da ya zo a cikin sallar istisqa'i sallar roƙon ruwa حدثنا ابن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ma'amar عن الزهري عن عباس بن سعيد عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس to cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutane يستسقي yana dan roƙon ruwa فصلى بهم ركعتين manzo Allah ya sallaci raka'a biyu da sahabbai جهر بالقراءة ya فيهما bayyanar da karatu a cikin su وأول رداءه kuma shikenan manzo Allah ya ya juya mayafinsa ورفع يديه ya kuma daga hannayensa واستسقى ya roƙi Allah ruwa واستقبل القبلة ya fuskanci alkibla ka gani haka ake yi in an yi sallar sai bayan an yi sallar sannan liman yake miƙewa tsaye yana mai fuskantar alkibla yadda yake din nan shikenan dama al'ada ce ta annabawa al'ada ce kuma ta salihai bayan Allah al'ada ce kuma ta mutanen kirki duka za ka gani su- ana koyi da da annabawa a cikinsa da wuya ka ga annabi ba mayafi yawa ko akan kafaɗarsa ko ya rufe kansa da shi yana da wuya kaga annabin Allah ba ba ba da da wuya kaga annabi ba sanda a hannunsa kaman kandirin nan da ake cewa kowa yi to ai zama tarihi yanzu duk kamar su sai su rike kandiri amma kaga yanzu ba za ba za a rike kaman kandiri haka wajiri a a rike shi to yana daga cikin al'adun annabawa waɗanda auliyawu suka gada wanda kuma malamai suka gada wanda kuma ba ake koyi da bayan Allah a kansa dai duka an fahimta to saboda haka shi wannan mayafin idan an miƙe tsaye bayan an yi sallah to sai a sai mutum ya kama shi sai ya juya ya dawo da hagu ta koma dama dama ta koma hagu daga cikin zai dawo waje kenan ko yawa to shi kenan to haka ake yi sannan kuma sai ya ya fuskanci mutane ya musu huɗuba a wa'azi yana mai talarru'i a ciki kamar yadda yake yawan kabbara a sallar idi sai dinga yawan istighfari da talarru'i ga Allah da kankan da kai ga Allah a cikinsa. An bayyanta a ciki kuma aka ga kamar yadda Anas yake cewa ban ga inda manzo Allah yake daga hannunsa ba a- a cikin addu'a in ba a salatul istisqa'i ba. Na ga yana daga hannunsa sosai ga Allah yana yana daga hannunsa yana yana yana yana- yana roƙon ruwa yana talarru'i. Ka gani to قال وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وانس وابي الله to ka Kura ce ta kashe kenan a wajen iska.
sai dama ita ce kwarai ku da gaske abin lahami ba dai abin lahami dai kai ba ka ji eh sunansa kenan kala abu isa hadisu abdullahi bin zaidin حديث حسن صحيح yawa kaga wannan hadisi ne ingantaccen hadisi وعلى هذا العمل عند أهل العلم to kuma haka malamai suke aiki wajen roƙon ruwa وفي يقول shine zance الشافعي imamu وأحمد shafi da وإسحاق ahmadu da ishaku وسمع من عباد بن تميم shine wa abdullahi bin zaid bin asim al-madini shine sahabin abdullahi bin zaid bin asim shine ba- shine babban abadu bin tamim din wannan hadisin muwadda ne ko Mhm, to ka وكان gani قتيبة حدثنا ليس بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن أمير بن أبي مولى أبي اللهم عن أبي اللهم أنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت yawa shi Abi Lahami ya ga ma'aikin Allah wanda yake ce a Hajar Zaiti يستسقي yana roƙon ruwa
وهو مغلوب بكفيه wa huwa muqni'un يدعو wato yana mai daga menene بكفيه wa huwa muqni'un bi kafai yana mai daga hannayensa ya du'u yana addu'a قال أبو عيسى Tirmidhi kenan yace كما قال قتيبة في هذا الحديث da hakan nan عن عبد الله Utaybatu ya faɗa daga wannan a cikin wannan hadisi yace an Abi Lahami ولا نعرف له أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد To kaga wannan eh, eh, raffa'awa da ya da wato Abdullahi ya ya daga shi ga Annabi kai tsaye ya ga- shi ya karba daga manzon Allah to shi Imam Tirmidhi ya ce Abdullahi nan gabaki ɗaya ba mu san wata ruwaya sa daga manzon Allah ba in ba wannan hadisin ba shi kadai shi kadai ne m- muka sani in ji- in ji Tirmidhi don da da wannan ku da ya sani shi Tirmidhi dan hafizi ne hafizu sunnati ne Na'am.
ka gani عمير مولاها باللهم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث هي- وله صحبة shi bawan nasa Umairu ɗin bawan shi abdullahi wannan ya ruwaci hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shugabanci annabi to kaga ballantana mai gidan nasa mai gidan nasa ma sahabi ne amma dai ba mu san wata ruwayarsa daga annabi ba kai tsaye sai wannan guda ɗaya din nan amma shi bawan nasa muna da hadisansa da ya ruwaita daga annabi to ka gani حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسحاق وهو بن كنانة عن أبيه قال أرسل بن وليد بن عقبة هو أمير المدينة ila bin Abbas Walid dan Uqbata ya tura ni wurin Abdullahi bin Abbas yana hakimin Madina قالوا أن استسقاء رسول الله na tambaye shi game da sallar sha da fari ta Annabi sallallahu alaihi wasallam فأتيته sai na zo manzon Allah fa kala sai ce إن رسول الله صلى الله عليه وسلم raja mutabaddilan mutawadi'an mutadarri'an ka gani wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana mai birkita shigarsa mutawadi'an yana mai kankan da kai mutadarri'an yana mai kankan da kai dai hatta atal musalla har ya zo masallaci ولم يخط falam ya haɗu bai yi irin wannan hudubar taku ba ولكن لم يزل في الدعاء sai dai bai والتضرع gushe والتكبير.
bai gushe ba cikin addu'a da kankan da kai ga Allah da- da da kabbara ubangiji وصلى ركعتين ya yi كما كان sallah raka'a biyu kamar yadda yake sallah a cikin idi kaga da kabarbarin kenan ko Na'am.
irin wannan kabbara bakwai din da abin nan shi nan kaga a cikin wannan ruwayar haka haka haka, haka ta zo za a yi ta kamar sallar idi Mhm. shi tabazzulin wato ba a sa kaya da kanko a cikin fitar roƙon ruwa bayan da za ka ɗauko wata ko kai sarki ne ba za ka ɗauko ta rikakkiyar abaya ko alkyabba ka sa ba irin fita ko ta biki ko ta wani abin nan sai a samu wata yar wato abin nan akwai abayan nan da suke cewa yan masallaci yan kunan maɗinka nan a guga santar yan masallaci kun san ta ko to irin wannan ake samu yan rarrauna dai haka kuma rigar a samu wadda bata takara ta karya ba in zai fita ya fita da kofilin eh dan kuma ba aiki Dauda.
ito ko ba dauɗa dai ba dai ba dai kima dai misali eh kuma kar ta zama din ko ba mai ko ba mai dauɗa ba ta kar ta zama a wanke a goge din nan tana kyalli kar ta zama haka eh ba a san haka nan a wajen sallar roƙon ruwa a talauta ake so a je wa Allah Mhm, ka gani ka a tafi masa kuma ka a tafi da sarki ka ta da juma ya zauna kai da ka je neman sulhu kana neman a- abin nan ai ba zancen raka kuma a cikin wannan to قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasanun وقول sahihu الشافعي shine zancen Imam Shafi'i haka ake roƙon ruwa وصلاة العيدين ya ce za a yi sallaci sallar istisqa'i irin sallar idi biyu an ji Imam Shafi'i يكبر في الركعة الأولى سبعا zai kabbara bakwai a raka'a farko har da kabbara harama وفي الثانية خمسا a kuma raka'a ta biyu yayi biyar banda kabbarar tasowa kenan daga sujada واحتج بحديث ابن عباس sai ya kafa hujja da wannan hadisi na Ibn Abbas din nan قال أبو عيسى Abu Isa Tirmidhi ya ce وروي عن مالك بن أنس أنه قال Am- an yi ruwaya daga imamu na maliku wanda shine mazhabar malikun gashi nan لا يكبر في صلاة Ba- الاستسقاء كما يكبر في صلاة ba العيدين zancen kabarbari irin kabbara idi kabbara sallar idi a cikin sallar istisqa'i ba a yi
وقال النعمان أبو حنيفة eh abu hanifa kenan shine nu'manu yace لا تصلى صلاة الاستسقاء shi kwata kwata ba in ji abu hanifa yace ai ba a yin sallar istisqa'i ولا أمر بتاويل الرداء kuma ni ba na horon mutane da wannan juya mayafin daga dama ya koma hagu daga hagu ya koma dama ولكن يدعون sai dai su fita su yi ta addu'a ويرجعون su dawo bi jumlatin baki ɗayan su
قال أبو عيسى yace to halafa خالف sunnati السنة yace wannan ya saba da abin da aka sani a cikin sunan ma'aikata yawa ai ba a- shi ba wani kaulin babu wani mahaluki a duniya wanda kaulin sa yake ma'auni sai annabi an fahimta ma'auni ma'auni to sai manzo Allah shine wanda ake auna zancen kowa da nasa nasan shine ma'aunin kowa a auna zancensa da naka in dai mutum ne guda ɗaya to ba wani wanda za a ce zancensa ma'auni ne haka dukkan auliya suka faɗa haka duk malamai suka faɗa duk shehunan nan namu haka suka faɗa babu wani ƙauli da zai saba wa abin da ya tabbata daga annabi kuma a koma ta kansa ba a koma ta kansa kawai abin da za a yi idan ya fito daga wurin babba irin wannan in ya fito daga wurin babba irin wannan ba a yi masa tsageranci ba a yi masa rashin kunya sai a yi- a samu taurin da za a yi bashi a ce wataƙila ko hadisan ne shi ba su inganta a gurinsa ko ma ba su je masa ba ko abin da ya kama da wannan amma mutum ya tabbata babba ne kaka kuskura ka raba masa wata illar da ka soke shi da ita na'am to wannan shine ka'idar malamai ahlus sunnati wal jama'a na'am amma ba haka nan ba idan idan aibi kake nema duk inda ka ware idanka ido na nafsu to za ka gan shi ai haka take ai nafsu ta san kafira ce ai komai abin nan ɗinka in in- in mutum ya walke ta ido sai ya gano aibin komai da kanka to idan mutum Allah ya buɗe masa irin wannan idan ya shiga uku Allah ya kiyashe shi amin dan wallahi inda babu aibin ma sai ya gan shi la ilaha yawa sai ya gani ai kaga abin da ya faru da shi wancan kenan hurkusu yawa hurkusu ba shi shi inda ya gano a cikin shugaban halitta ya gani sai ya ce inna hadi kismatu ma urida biha wajhullahi abin da yace da annabi kenan shi zahiri abin da ya gani idan sai ya nuna masa ba a yi daidai ba yawa to me irin wannan to idan ba Allah ya masa muwafaƙa da tuba baya kaiwa wallahi Eh, ba wani zancen wani ƙatu ko waye da sauransu wai raina bayan Allah za a yi da waliye da waye da kaza da sauransu haka nan. to yana nan yana nan duk inda yake ganin ba zai taɓa din ba sai ya taɓa Allah ya kiyaye mu Amin.
Hmm, ma'ana wannan zance wannan zance ya saba da abin da ya tabbata a cikin sunna yawa amma kawo sunansa ma kawai da yayi ya faɗi matsayinsa da ra'ayinsa ya nuna girmansa a wurin imamu tirmidhi yawa wa maliku wannan umanu ahmadu kulluhum kaza shafi'i laulahu mu azlamal ufuku ka gani babu ma ja fi salatul kusufi babun abin da yazo cikin sallar kusufi da Allah a kiyaye kada a dinga su kai suka ga manya Allah ya kiyashe mu Amin.
Mhm.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن سعيد عن سفيان عن ابي بن ابي ثابت Mm.
عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم To uh, daga ana- Abdullahi bin Abbas ya karba daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama لا في كسوف في كسوف cewa yayi sallah a cikin kusufi fakara sai karanta zai karatu ثم ركع ya tafi ya ruku'u ثم قرأ sannan ya taso ya karatu ثم ركع sai ya sake koma ya ruku'u ثم قرأ sai ya taso ya ci gaba ya karatu ثم ركع sannan ya ruku'u salasa maratin fi ثم ثم سجد سجد سجدتين والاخرى مثلها مثلها.
kaga ko sannan ya sujada biyu kamar yadda ake a sallah sannan ya ɗaya raka'ar shi ma irin ta kaga wannan ruku'u shida kenan ko yawa ruku'u shida kenan sujada hudu yawa sitta raka'atin fi arba'i sajadatin to wannan shi ma ya tabbata yana daga cikin sigogi na sallar a- a- kus- sallar a, kusufi ne abin kusufi kuma sahihi ya inganta wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala wa fil babi an aliyin وعائشة رضي الله بن عمرو وأن عمر بن بشير مهم.
وسورة بن شعبة وأبي مسعود mhm وأبي بكرة مهم.
وثمرة وأبي موسى الأشعري وابن مسعود واسماء بنت ابي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة هلالي وجابر بن عبد الله وعبد الغافر بن سمرة وابي بن كعب وإن صحابي دكان سن رويت صلاه الكسوف daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala abu isa حديث ابن عباس هو- حديث حسن صحيح abu isa tirmidhi yace wannan hadisi da muka kan dan abbasin hadisi ne hasanun sahihu وقد روي عن ابن عباس an yi عن النبي ruwaya صلى daga dan الله عليه abbas daga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama أنه صلى في كسوف arba'a raka'atin ka gani سجدات har yau kuma dai daga ɗan Abbas ɗin yace manzo Allah ya sallaci sallar kusufi ruku'u hudu da kuma sujada hudu an fahimta ai ka san duk raka'a ruku'u ɗaya ake yi sujada biyu ita ce nomar sallah da aka sani ko saboda haka idan za ka yi raka'a biyu ruku'u biyu sujada hudu to wannan raka'a biyun ce amma ruku'u hudu sujada hudu kaga waccan da muka yi waccan sigar kaga ita kuma ruku'u shida ce sujada hudu to yau kuma gashi daidai ruku'u hudu sujada hudu kaga kowace raka'a an mata ruku'u biyu kenan kamar yadda ake mata sujada biyu a wannan kuma shi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mazhabar ahlul madina mazhabar imami imamuna maliku to وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق shine zancen imamu shafi'i da ahmadu da ishaku قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف to ko dai bai riskar da imamu na malikun ba mun riskar da shine mazhabar ka ko haka ne.
To, waktalafa ahalul ilmi sun yi saɓani fil qira'ati a cikin karatu fi salatul kusufi a sallar kusufi din nan. Tashin malamai suna gani ya ɓoye karatu a cikinta idan za a yi da rana a ɓoye karatu.
ورأب أبوهم أن يجهر بالقراءة فيها To wasu kuma suna ganin والجمعة ya bayyanar da karatu a cikin ke bayyanarwa a sallar idi da sallar juma'a.
وفي يقول Shi ne مالك zancen imamu na maliku haka ake bayyanar da karatu da imamu Ahmad da Ishaku.
يرون الجهر فيها Suna ganin bayyanar da karatu a cikinta.
وقال Shi الشافعي kuma imamu shafi ya لا ce, يجهر فيها A'a ba a bayyanar da karatu a cikin ta wannan dun kwallo duk masaloli ne wanda suke ikhtilafiyai wanda ake sabani a cikin su ba masaloli ne wanda suke kamar na usulul dini ko abin da ya shafi wannan ba duk masaloli ne wanda suke mahallin ikhtilafi ne wanda kowanne aka ji yayi babu illa a ciki ko a bayyanar da karatun ko a boye karatun kaga yanzu dai mu a bayyana din shine mazhaban mu kuma ya fi saboda za a kwashi kamar awa biyu a tsaye ko abin da ya kama da wannan idan kuka yi gum to za a gaji da tsayuwa ka gani to ka gani to amma sai a bayyana din to قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين to dukkan ruwayoyin guda biyu da ta bayyanarwar da ta ɓoyewa duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama صح عنه أنه صلى أربع ركعات ya inganta cewar manzon Allah ya yi ruku'u hudu sujada hudu irin wadda muke yi a nan kenan صح عنه أيضا أنه صلى ya خمس inganta ركعات kuma في cewar أربع ya yi سجدات.
ruku'u shida a cikin wato sujada hudu ka gani kowace raka a yi mata ruku'u uku kenan وهذا عند أهل العلم to جائز wannan wurin malamai duk halal ne على kowanne قدر tsayi الكسوف bisa gwargwadon tsayin kusufin idan misali an ga kusufin ya haɗiye ranar gaba ɗaya ko abin da ya kama da wannan ko da to saboda haka sai a tsawaita ai ta ta yi ai ta ta yi din babu illa a ciki musamman an samu mazaje abokan yi kaza ita jam'i ce eh, sai dai a samu alamomi da tsako wanda dama su suna tsayawa ma su su su yi hatama ma a- wa- wani zai hatama a wuturi ka gani har yanzu fa da su Mhm. muna da wasu irin su ma a nan a nan makarantar ta su irin wannan ka gani akwai rijalu har yanzu to إن تداول الكسوف idan لا ستر idan ركعات kusufin ya tsayi فهو to جائز shi kenan fasal lafi tarakatin ya rako i guda ya ya ruku'u shida nan a cikin sujada hudu ko huwa jazin yayi وإن صلى أربع ركعات في Idan أربع kuma- سجدات yayi ruku'u hudu sujada hudu وعلى القراءة ya tsawaita karatun fa huwa jazin yayi ويرى أصحابنا
wayara ne ko nan ko zai ce wayar rauna lugatu aka lunil baragi su din dai wayara a sahabuna sahabban mu suna ganin shehunnan mu kenan shehunnan mu in kaji imamu tirmidhi ya ce wayara in ya kaji ya ce ashabuna shehunnan mu kenan an fahimta ina fa gaya muku wannan akwai abin duba a ciki mutum ne imamu tirmidhin nan na farko dai ya haddace duk abin da aka rawaita daga annabi ko daga ina ya zo duk sahabbai ya san su ya san kuma duk kowa abin da ya rawaita daga annabi in aka zo da hadisi tirmidhi ya ce bai san shi ba to wannan hadisin fa ya shi ruwaya ta shiga matsala amma shi ne wanda ya sa- kuma tsakaninsa da manzo Allah karni ɗaya ne ko biyu wai amma shi ne yake jingina zuwa ga shehunansa amma wai yau ɗan ƙarni na goma sha biyar shi ne zai ce shi bai da wata majingina sai ƙalar lahu ƙalar rasulu to ƙarya kake kowa ya faɗi wannan ƙarya yake wallahi wannan ina faɗa ina sake faɗa muƙamin sahabban manzan Allah su ne ba su da wata majingina sai ƙalar lahu ƙalar rasulu amma kai kam ƙalawa na ta kama ka dole ƙala wane, sannan shi ma wannan shi ma ya ce ƙala wane, sannan shi ma wannan ya ce ƙala. Kamin a zo ƙala lahu ƙala rasulu to dajin yana da nisa da gaske a gurin dai ɗan yau. To ba ma ɗan yau ba har na jiya da shekaran jiya da shekaran jiya can gasu imamu turmin. Sai ya ce ƙala ashabuna ma'ana a shiyahuna. Daga asalin lalacewa daga wato rusa na gaba. yawa rusa na gaba ba inda za ka yi wanda ka karɓa addini a gurinsa kuma ya zama wani ciwon ruwa ya zama shirme ka wulaƙanta shi abin da ka karɓa ɗin shi ka wulaƙanta ko ko wata wani ce ya gano wani abu ya wulaƙanta iyayensa wani shile ne wannan ya isa hauka ya komai jahilcin ubanka ga baki ɗaya da kai da abin da ka sani albarka ce daga cikin albarkatunsa kuma yanzu ita ma- eh, misali walida ko bata san komai ba ta ɗauke ka a ciki ta sujada ga Allah ta ruku'u ga Allah a gurin ta ka fara jin sunan Allah a gurin ta ka fara jin sunan Annabi to eh, wannan ai ta ce shehiyarka ita ce komai naka wai wani sai ya zo ya nuna maka cewa ba su gane addini ba yan bid'a ne kai kuma kai kabara wai ka ji daɗi kai yanzu ka gane su ba su gane wanda in ba dan su din nan ba karanta da yanzu mutum yana coci yana zagin Allah ko ba haka ba to saboda haka nan kaga wannan bishirme ne ya rauna ashabuna shehunnan mu abin da suke gani kenan in ya faɗi zancen annabi sai ya faɗi zancen malamai zai kawo maka zancen ishaqu bin ibrahim al-hanzali zai kawo maka zancen malik bin anas zai kawo maka zancen ahmad bin hanbali zai kawo maka zancen eh, imam shafi'i zai kawo maka zancen sa abu hanifa duk tsakaninsa da su wa'annan ba a wuce shekara ɗari ba cikin magana na ba a wuce shekara ɗari ba tsakanin da su amma dai sai ya gaya ma zantukan su to ka kuma wai wai ya tsawo mutum yau dan buɗe littafi yayi bai dan karanta karanta shi kenan sai ce shi yanzu ba wani zancen wani sai qala Allahu qala rasul to ƙarya yake ko kitabun lahi za ka karanta kai a yau yanzu kai za ka ce sahabi wani akan kira'an nafi'u yayi karatu ai yafi karfin nafi'u ko ba haka ba amma kai fa yau ko kuma akan ruwayar ibnu kasirin yayi ko a kan ruwayar abu a kan kirar abu amrin yayi ko a kan kira ke sa'i ko eh, wane ne ya- ya- ya- ya- ya- abin nan? ya ya karatu akwai sahabin da zai faɗa haka amma duk duniya yau kowa sai ya ce akan kira'ar wane yi wannan nan ba Allah ba ba manzon Allah ba ba sahabi ba ba ma tabi'i ba mafi akasarin su. a kula da wannan da Allah na
irin wannan shirman na wannan lokacin na juhala'u a daina saurara ga mutum ya dinga kawo zance kaman gaske amma kuma duk ba gaske ka duba ka ga dai ka gani imamu tirmidhi yanda yake faɗa ina so a kiyaye da wannan da Allah Mhm.
ولا أصحابنا أن يصلي صلاة الكسوف في جماعة to ah, في الشمس والقمر ka gani to shehunan mu suna ganin ah, menene يصلي صلاة الكسوف to mutum ya sal ah, wato ya sallar husufi في جماعة a cikin jam'i ake yin ta في كسوف a الشمس والقمر cikin kusufin shamsu wal kamari kusufin shamsu wal kamari a yi ta cikin jama'a ko da yake an gaita kusufin kamari mutum yana iya a gidansa nafila ce normal nafila mutum ya ta yi raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama ya ta ta yi in yana da kuwa ya ta ta yi har sai ya wata ya tangaran tukunna an fahimta Mhm.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوالب حدثنا بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت ani ban ma ga inda ta to to Allah ya to ka gani yanzu ka ga irin wannan yanzu ka ga abin nan, ibnu abi shawaridi ka ga duk inda ga sallar ah, istihara na'am da ibnu abi shawaridi ne.
na'am amma ibnu abi shawaridi kuma bai kai ba wurin imamu ahmad gashi kuma ruwaya tana cikin bukhari tana cikin musulmi a gurin imamu ahmadu hafizu duniya Mm.
wannan hadisi munkari ne ga ta kuma a cikin Bukhari hadisin Ibn Abi Shawari da na salatul istihara na'am da haka mutum daga an yi magana ka ce hadisi da ifi ne kaza kaza irin masu kaman haramta ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam irin su dan timiya da waɗanda suka bi shi malaman najidu da sauransu wai ziyarar manzo Allah haramun ce saboda me saboda duk hadisan da aka ruwaita da suka ce a ziyarci annabi wai waɗannan hadisai da ifai ne kamar da mutane wa mahaukata jahilai to sai ku zo a ɗauko hadisan gabaki ɗaya ku gaya mana kowane ta inda ya bai zama da ifin idan da ifin hadisi shine banan wani ya zo ya ce kaza da ifi ne to ga wannan ibn abi shawarbi na duk inda ya ganshi shi ba muhammad baya ruwaya ta mun karaci gudun imam muhammad amma kuma kaga ya ruwaito sal- shi ya ruwaito salatul istihara wanda ke muttafaqun alaiha buhari ya ruwaito da muslim ya ruwaito to da Allah a dinga kiyayewa da irin wannan abubuwan da ake faɗa yanzu suna zidi ibn zurayn haddathana muhammad to na na aisha tace على عهد رسول الله an yi صلى الله عليه husufin وسلم.
rana a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane sallah ya tsawaita karatu sannan ya tafi ruku'u ya tsawaita ruku'u ya dago kansa ya- ya sake yin karatu ya tsawaita karatu amma ba ta kai karatun farko ba وركع sannan ya tafi ya ruku'u ya tsawaita ruku'u وهو دون الأول bai kai ruku'un farko tsayi ba sannan ya dago kansa fa sujada sai ya tafi sujada ثم فعل فعله ya ya aikata kwatancin wannan a raka'a ta biyu ala abu isa abu ito shine siffata mata nan ko kala abu isa yace wa za a ji sun hasanin su wannan hadisi ne hasanun sahihun wani hadal hadisi ya kulli shafi'i wa shine zancen imamu shafi da ahmadu da ishaq wannan akan wannan hadisi suna ganin sallar kusufi ruku'u hudu ce a sujada hudu na'am ala shafi'i imamu shafi'i yace rawu fi raka'atil ula bi ummil qur'ani yana karatun fatiha a raka'a farko na hawa min suratul baqara sannan kuma ya karanta kaman tsayin suratul baqara darra ba cewa ka ya karanta suratul baqara ba lallai a'a kaman tsayin suratul baqara in ka ga dama za ka iya kamo karatu tun daga yusuf bihu har ka zo kusan nasi ita ce tsayin baqara Na'am.
nan ka in ko baka iya ba sai ka ta karanta kul huwallahu kai ta maimaita ta kai ta maimaita ta kai ta maimaita ta kai ta maimaita ta in ka samu mai tanda wani abu to kai kaman tsayin bakara sai kai ta ta yi duk yayi irin wannan dan ka a ce karatu sallar kusufi sai alaramomi kai ma za ka iya yi Mhm.
darran in kana bin nahari kuma a ɓoye inda rana ne thumma raka'a ruku'an tawilan sannan ya ruku ruku'i mai tsayi na hawa min qira'atihi kwatancin karatunsa rukun ya kai tsayin karatun thumma rafa'a sannan ya dago kansa da ta da kabbara wa thabata qa'iman Allah ya tabbata a tsaye kamar yadda yake wa qara'a aidan bi ummil ya qur'ani karanta har yau dai ummul qur'ani na hawa min da ali kwatancin ali imrana thumma raka'a ruku'an sannan tawilan yayi ruku'u ruku'u mai tsayi na hawa min qira'atihi kwatancin karatunsa thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kansa sun makala sami Allahu liman hamidahu thumma sajada sannan ya tafi sujada guda biyu cikakkun sujadu wa wai kimin a kowace sujada yana zama cikin ta na hawan min ma a kama gwargwadon tsayin rukunsa haji ba to sannan ya miƙe ya sake karatun fatiha ونحو من سورة النساء ya kawo kusan suratul nisa'i ثم ركع ركوعا طويلا sannan ya ruku mai tsayi نحو من قراءته kamar yadda ka karanta suratul nisa'i amma ka san ba a karatun qur'ani a ruku'u نعم. ثم رفع رأسه بتكبير sannan ya dago kansa da kabbara وثبت ya قائما tabbata a tsaye manzon Allah ثم قرأ نحو من sannan ya سورة karanta المائدة.
suratul kwatancin suratul ma'ida kuma har yau ثم ka gani رفع ركوعا sannan ya طويلا ruku'u mai tsayi نحو من قراءته kwatancin karatun sama'idan ثم رفع sannan ya فقال dago fa qala sami Allahu liman hamidahu ya- ثم سجد sannan سجدتين ya tafi ya sujada biyu ثم تشهد sannan ya وسلم tahiyya ya sallame wannan ita ce salatul kusufi idan an samu kusufin rana ko na wata to haka ake yi ta aya ce daga ayoyin Allah idan kun ganta ku ambaci Allah kan mutum ya yarda a gaya masa ai ba wani abu bane kusufin ka- shamsu ko kamari wani kaza ne ke shiga cikin kaza in haka ake cewa saboda haka in ya shiga dama an gaya maka tun tun jiya ko shekaran jiya ko ma tun ma farkon shekarar an gaya muku kaza ko ba haka ake ba yanzu saboda haka ba wani abu ne minti kaza ne ko awa kaza zai gushe wannan ya saba wa gwadabe na sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma idan wannan ilimin ya bayi da kai zuwa gare na husufin ilimin ya cuce ka bai da amfani idan abin da ake yi tunda yace aya ce daga ayoyin Allah yana tsorata bayansa da ita yanzu misali yaro ne sai kake firgita shi da cewar akwai bulala a ƙarƙashin buzun nan idan yana fitina za ka tsala masa za ka zane shi shi bai san- bai san me a ƙarƙashin buzun nan ba dai an fahimta alhalin ba komai a ƙarƙashin buzun kai shi kenan kana ta tsorata shi saboda haka yaro ya tsaya kan istiƙama saboda tsoron bulala yanzu wannan firgita shin da aka yi wa ya amfana shi ya amfana ko idan ya gano ba bulala fa ya fahimci duk ba haka bane abin yana ya ci gaba da shirmansa wa ya cutu shi ya cutu to haka lamarin Allah yake in ya ce kuma in ka sa wato alinta shi a gaba ɗanka a shi idan ka san cewar ga kusufin yanda aka yi aka yi kaza aka yi kaza iya nan ka sani ilimin Allah ba shi da iyaka daga nan kuma ka san me ba ka sani ba saboda haka nan baka da ikon kai wai ka miƙa ka miƙe wani ne ka saboda ai kana da ilimin ga abin da yake faruwa kaza kaza kaza waye da sauransu amma amma ila wa tun alamin bil basari yanzu yanzu nan sai rikito na abin da baka sani ba shi yasa Allah ya kiyaye mu Allah sa mu cikin tsarin sa da karancin sa da اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين